الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar asabar takwas ga watan da ula shekara ta uku, bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 31 ga watan uku shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul kabir kafin darasi na yau ba laifi insha Allah ta'ala idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata na'am ana kanu ma yi ya aiki wai mahaifinka ya aike ka sayan taba ya halatta ka je bai ya halatta an gane ko bai ya halatta saboda haƙƙin Allah shi yake gaba da haƙƙin kowa taba a magana tabbatacciya wadda babu kai kawo akan ta taba haramunci kada shi ku saba ma Allah subhanahu wa ta'ala bayya halatta ko ma wane ne ka agaza masa akan saba ma ubangiji tabaraka wa ta'ala don haka can cikin suratul ankabut ubangiji ta'ala yake cewa wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuhihuma idan mahaifa suka ringa kokarin su tursasa ka akan cewa sai ka hada bautar Allah da wani ubangiji ta'ala ya ce karkai musu biyayya saboda haƙƙi na shi yake sama da haƙƙinsu wanda suke da shi a kanka sai ce wa sahibu ma fi duniya ma'arufa ka abuce su da halin kyautatawa a rayuwar duniya duk wani abin da suke bukata na girmamawa da kyautatawa kai musu in dai ba saba ma ubangiji tabaraka wa ta'ala ba don haka bai ya dacewa na'am
ya halatta misali mutum yana karkashin wani haka kamar cikin aiki ya hada ku amma kai matsayin ka kana karkashin sa sai an aike ka kamar ka makara haka ko makamancin haka za ka tafiya da mota shi babban nan naka ya kai ko kamar rubutu a cikin wata mana biyo haka yake ka kai mai yaran sa kake a kai ba ba ka kaiwa yake a ka kai yana so ne ya nuna maka dai kamar shi yayi yayi kai ka da yake kan yasa cikin mota kana ya kai mai ka kai akwai laifi a cikin sa
shi a inda za a tilasta ka akan aiki na sabon Allah ka yi biyayya sai lokacin da ya zamanto ba yanda za ka yi idan ba ka yi biyayyar ba za ta kai ka zuwa ga hallaka to a irin wannan ko kalima ta kafirci aka nemi ka yi to za ka iya yi amma tare da cewa zuciyarka tana nutsa da imani idan an tirsasa ka akan wani abu na saba ma Allah wanda in baka yi ba za a iya hallakar da kai to a wannan lokaci za ka iya yi an gane ko ko kalma ce ta kafirci kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adhabun adhim an gane ubangiji ta'ala ya ce duk wanda ya kafirce ma ubangiji tabaraka wa ta'ala bayan imanin yadda ya da shi to wannan kafircinsa ya tabbata duk wanda ya zo da wata kalima wadda za ta warware imani to kafircin shi ya tabbata sai ubangiji ta'ala ya ce illa man ukriha amma banda wanda aka tilasa akan yin kalima ta kafirci ko wani aiki wanda yake na kafirci aka tirsasa shi aka ce dole sai yayi wa qalbuhu kuma innun bil iman alhali zuciyarsa kuma tana nutse game da imani da Allah subhanahu wata'ala da manzansa to wannan dan ya faɗi faɗa ta kafirci ko wani aiki na kafirci bai kafirta ba saboda tirsasa masa ne akai kuma bayan da zai yi amma in dai abin ba zai kai mutum ga halaka bai ya halatta mumini ya miƙa wuya akan saba ma Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da za a yi da kai a yi Allah dai zai nuna maka mafita wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib na'am kwarai mahaifin a nan nasiha za ka masa in ka iya gabatar masa da nasiha ko kuma kana iya amsa ka kewaya ka kewaya sai ka dawo ka ce masa baka samu ba idan ya ce je kauri ka za ka kewaya ka kewaya ka ce masa baka samu ba har dai a kai in amshe kudinsa zai iya amshe shi ya tafi da kansa an gane ko in kana tsoron wata hayaniya za ta biyo baya tsakaninka da shi sai ka san wata hikima dai da za ka masa farko dai in za ka iya masa nasiha sai ka masa nasiha idan ba za ka iya masa nasiha ba to sai ka yi wata hikima da dubara ta cewa kai dai baka samu ba to wannan kuma aica za a yi kamaida maganar wai ka so mai abin da ba shi ba wanda tun a nan kusa mun wuce a cikin akdari ne yake cewa la qa'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq babu biyayya ga wani taliki gaba da saba ma mahalicci ko ma wane ne bayya halatta a matsayin ka na mumini ko mun kusacin ka da mutum ka masa biyayya domin saba ma ubangiji tabaraka wa ta'ala saboda haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala shi ke sama da haƙƙin kowa haka manzon Allah ya ce mana inna ma qa'atu fil ma'ruf biyayya ana yin ta akan abu wanda yake sananne a shari'a wanda shari'a ta yarda da shi amma duk abin da shari'a ba ta yarda da shi ba bayya halatta wato kama wani biyayya domin a saba ma ubangiji tabaraka wa ta'ala ko ka kawo masa agaji akan wannan aiki na sabo kamar yadda Allah ya haramta mana haka da nasbi na alqur'ani wala ta'awanu alal ismi wal udwan kar ku taimaka ma juna a bisa daukan zunubi da ke tare iyaka shi al'amarin taba abubuwa ne mutane sun yi sake da shi musiba ce ta hada al'umma wanda ana ganin kamar abu ne wanda yake mai sauki ta kuma abu abu ce wadda take haramtacciya nasi na alkur'ani ya tabbatar da haka da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan karancin ilimi da jahilci wahayi na shaidani sai mutane su ringa cewa wai tun daga bakara hannasi wai ba maganar taba ba maganar cewa ba maganar ta ba wannan karantsi ne ga ubangiji tabaraka wa ta'ala domin alkur'ani littafi ne wanda yake gagaraba da duk wani abu wanda yake na hukunci ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi bayani sai dai karancin iliminka da fahimtar ka ya sa ka kasa ganowa wanda nasi ya wuce a lissafa wanda yake tabbatar da haramcinta wanda kar mu manta da dama sun gabata a darasinmu na tafsiri irin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala tulqu bi aydikum ila tahluka irin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima aya ta farko ubangiji ta'ala yace kar ku sake ku meka hannayenku zuwa ga halaka idan aka ce a tahluka shine malamai suka ce kullu shay'in yasiru aqibatuhu ila al-halak duk abin da ƙarshen shi zai zamanto zuwa ga hallaka to wannan haramun ne duk abin da za ka aikata ya kai ka zuwa ga hallaka wannan haramun ne wannan kuma bincike na likitanci ya tabbatar da cewa taba tana ɗauke da wasu guba gubar da ta wuce a lissafa wanda a tsohon lissafi da aka yi a duk shekara mutum miliyan goma sha biyu suke mutuwa a sanadiyar cutar taba mutum miliyan goma sha biyu wanda kadai wannan a tsohon lissafi ne wanda lissafin nan da nake gaya muku ya kai kusan shekara goma sama da mutum miliyan mutum miliyan goma sha biyu suke mutuwa a duk tsawon shekara wanda cutar taba ce a gani kasancewar abubuwa ne duka gasu nan kuma yanzu saboda Allah a nan wa ya taɓa yin bulaguro a nan a cikin jama'a ta musulmi a hankalce idan zai dawo ya kama mahaifan shi da wannan zigegen taba ko sirikinka ka gani gora sai ka iya karyawa a gaban sirikinka ka ce amma wa zai zo ya kunna taba a gaban sirikin shi da wannan ya sha da sauransu kai kanka ka san ba abin kirki ba ne ba na'am cin abinci da mai shan taba halaka ne amma in ka tabbata zai ringa shaƙa maka irin wannan guba to ka nisance shi don kar ya taɓa lafiyarka saboda zama da wanda yake mai shan ta ma idan yana busa maka wannan guba tana shiga jikinka tamkar kai kake sha saboda haka wannan kuma jinaya ce akan waɗanda ba su ci ba su sha ba da yawa kahin 'ya'ya ma wanda ake haihuwa wal iyazu billahi na macen da mijinta yake shan taba wanda yake busa mata hatta da ɗan yana kamuwa da irin rashin lafiyar da wannan ba ma ita ba tukwa hayakin taba bai karya azumi da duk wani hayaki hayaki bai karya azumi iya abin da yake karya azumi sananne ne duk abin da za a iya kiran shi ci ko sha ko kusantar iyali da ganganci da sauransu wannan su suke karya azumi amma shakar hayaki ko ma na menene wannan bai karya azumi sai dai kuma wadda take sanya maye ita kuma tafi ta kuma muni wadda in ka sha za ta sanya kama yi ita laifin biyu ne ga laifin taɓa lafiya sannan kuma ga laifin gusar da hankali na'am shi wai dangane da tramol tramol ainihi dai ba an yi shi bane a matsayin kwaya na mutum ya shaye maye irin su tramol irin su valium irin su alabuku da sauransu irin su daga waɗannan maganinnuka ne an yi su kuma an ƙayyade iya gwargwadon abin da mutum marar lafiya zai sha an gane ko don haka shi ainihi wannan magani ba haramun ba ne ba duk maganin da likita zai shiga laborator ya kirkira shi a sanadiyar cewa maganin cuta kaza ne kuma ga iya gwalgwadon abin da za a sha wannan matsayin shi halaka ne ba haramun ba ne amma duk wanda ya sha adadin yadda likita ya kayyade don ya yi maye ya samu wani kuzari da sauransu ta wannan kuma ya zama haramun idan ka sha da kai da wanda ya sha kwaya duk daya amma ainihin maganin halak ne don haka kuma kai mai siyar da shi ya kamata ka tsaya ka san wane ne zai sayi wannan magani a wajenka in ka tabbata mutumin nan da zai saya ya saya ne don ya shaye mai to bai ya halatta ka sai da masa amma duk wanda ka tabbata zai sha ne saboda rashin lafiya da take tare da shi bakin gwalgwadon iya abin da likita ya kayyade masa to wannan ba laifi za ka iya saida masa a matsayin kasuwanci ne wanda yake na halal amma duk wanda zai saya abu wanda yake na halaka dan ya shaye maye to haramun ne kai ka saida masa in dai ka tabbata dan ya shaye maye ne an gane ko amma ita ku giya mu sani da irin kwaya wanda dama an yi su kawai dan maye ne to wannan da kaɗan kin shi da da yawan shi gaba ɗaya haramun ne yanzu wannan kwayoyi ne aka yi su kawai dan a sha a yi maye ba dan magani ba dangane da wata rashin lafiya to ko kwaya ɗaya ko ɗanɗana bai ya halatta a matsayinka na musulmi kai da wanda ya ɗanɗana da wanda ya sha ƙwaya ɗari duka gaba ɗaya hukuncinsu ɗaya a wajen Allah kamar giya ce da wanda ya sha murhin cokali guda da wanda ya sha kaze guda gaba ɗaya matsayinsu ɗaya domin duk abin da Allah ya haramta shi kaɗan kin shi da yawan shi haramun ne haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana duk abin da ke sanya maye manzon Allah ya ce kaɗan kinsa da yawan shi gaba ɗaya haramun ne to to amma sabani shi wannan kawai magani ne aka yi shi saboda rashin lafiya ga iya gwargwadon yadda likita ya kayyade za a sha wanda ya sha iya sama da yadda likita ya kayyade don ya yi maye to wannan da shi da wanda ya sha kwaya duk hukuncin su ɗaya da shi da wanda ya sha giya ba su da bambanci wanda ya sha kuma gwargwadon iya abin yadda likita ya kayyade masa in ya sa shi maye wannan bai da laifi a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala saboda bakin iya abin da aka kayyade masa ya sha darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka ta'ala muna da cikin littafi na uku shine kitabu zaka mun tsaya karshen wato baban da ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gabatar da zakka ta hudda kai kafin gama sallar idi wanda kasancewar ita zakka ta hudda kai kamar yadda ake kiranta da hausa ko kuma ka ce mata zakkar kunu domin tana da suna biyu a yaren hausa in ma a ce hudda kai ko kuma a ce zakkar kunu a bangaren larabci in ma ka ce mata zakatul fitr ko kuma ka ce mata sadaqatul fitr to ita wannan zakka matsayin tafarilla ce ubangiji ta'ala shi ya farlanta mana akan harshen manzon shi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda a shekara ta biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura wani sahabi yana shela cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala wato cewa ita zakka ta hudda kai wato farilla ce akan dukkan musulmi an gane ko sawa'an ɗane ko bawa namiji ko mace yaro ko babba mazaunin gari ko wanda yake matafiyi wannan zakka wajibi ce don haka kasancewar kai mai gida da duk wanda yake ka na iyalai wanda kake daukan ɗawainiyarsu to haƙƙi ne na Allah a kanka ma'ana kai ne za ka fitan musu duk wanda kake ba shi abinci a ka yake to wannan kai za ka fidda ma kanka sannan ka fidda masa to amma iya abin da muke so mu gane ita zakkar ta hudda kai ba ta zama wajibi akan mutum sai idan mutum ya mallaki abincin yinin idi yini ko kamar yadda yake a al'adance so uku ake abinci akwai karin kumallo sannan akwai abincin rana sannan akwai abincin dare idan ka fitar da abincin safe da abincin rana da abincin dare da ka leƙa bahunka sai ka ga abin da ya rage maka ashe zai iya kai gwargwadon iya abin da ake badawa na zakka ta hudda kai to haƙƙi ne na Allah ka fitar da shi an gane ku sai in ka fidda abincin yinin idi abin da ya rage maka in ya kai a bada sannan za ka bada to yanzu misali duka abincin naka bai wuce ba tiya biyar kai da iyalinka a kaɗan a wuni za ku iya cin tiya hudu misali an gane ko kana da iyalai misali kamar mutum goma a karkashin ka har kai na sha ɗaya kuma duka abin da yake cikin buhun ka bai wuce tiya biyar ba kuma iya abincin da zai wadace ku a yinin sallah shine tiya hudu misali to a nan idan ka fitar da abincin yinin wannan tiya ɗaya da ta rage kenan kai a matsayin kanka za ka fitar da wannan tiya shine a matsayin zakka ta hudda kai wannan iyalinka gaba ɗaya ta sauka daga kanku me yasa saboda banku an gane ko in ya zamanto kwata-kwata ma ba ka to kuma ba ta sauka daga kanka kuma ba abin ka ba shi saboda dole ne sai ya zamanto mutum ya mallaki abincin yin sallah kuma abin da ya rage ya kai a fudda sannan ta zama wajibi a kan shi kuma sannan ita wannan zakka kamar yadda bayani ya gabata kowane rai sa'i ɗaya ne ake fitar masa na koma wani nau'in abinci ne amma galibin abin da mutane suke ci kuma abinci wanda yake matsakaici wanda yake ba kololuwa ba kuma ba wanda yake koma baya ba a tsaka-tsakiya abinci wanda yake mai daraja tsaka-tsakiya to wannan ta shi ake fitarwa misali in ya kasance a nan kamar yadda yake galibi a ƙauyuka iya abincin ƙauye dai shine dawa da hatsi da wake da sauransu to a nan kai ba kauye ba za ka ce ba dawa za ka bada saboda dawa ita ce koma baya daga cikin abinci a nan in ma ya zaman tu ka bada hatsi ko ka bada wake domin kusan tafiyarsu daya an gane ku kamar yanzu da misali yanzu galibi a nan cikin maraya galibi abin da ake ci shine shinkafa da sauransu duk da cewa shinkafa zauwa da ita ake ba mu muke noma ta ba amma tare da haka inda mutum zai jimre ya ba da shinkafa to wannan ya kyautata amma galibi ko da amuraya ne a irin yanayin mu a nan hatsi dai shi ne ya dace mutum ya bada shi ne dai tsaka-tsakiya duk da cewa shi ma kudin nashi ya tinkari kamar kudin shinkafar da sauransu duk da cewa shinkafar ta fi shi saboda ita sai ka haɗa kilo uku ne zai baka sa'i guda sannan kasancewar kenan a nan kowane rai za a fitar masa da sa'i guda to don haka kuma kasancewar ita zakar tana zama wajibi wato shine kasancewar idan alfitir ya keto a ran sallah don haka malamai suka ce idan aka haifi ɗa kafin ketowa alfijir wannan zakka ta zama wajibi a kansa kafin ketowa alfijir idan allah ya ma bawa rasuwa to wannan zakkar ta sauka daga kan shi me yasa kafin ta zama wajibi allah ya karbi rayuwarsa kafin alfijir ya keto sai mutum ya mutu to ba maganar a hudda masa idan aka haifi mutum kafin ketowa alfijir to ta zama wajibi a kan shi in bayan ketowa alfijir ne to bata hau kan shi ba wannan kenan a maganar ɗaya daga cikin maganganun malamai da suka ce tana zama wajibi a sanadiyar ketowa alfijir wasu suna ganin cewa da zaran an ga wata kawai shikenan ta zama wajibi in dai aka ce an ga wata kenan shikenan daren sallah ne ake ciki to don haka shi wannan baban sai yake bayani cewa iya abin da ake bukata musulmi ya gabatar da wannan zakka kafin wato kafin a tafi sallar idi domin ibnu umar allah ya kara masa yadda ne yake faɗa cayi lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana horon mu dangane da fitar da zakka ta fudda kai qaulal guduwi lis salati yawmal fitr kafin mu yi sammako domin sallar idi a ranar wato domin sallah a ranar idi wanda yake nazimi kafin a tafi masallaci manzon Allah yake cewa ku tsauka ku bayar da ita don haka kuma akwai hadisi sahihi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa wanda ya bada wannan zakka kafin a je idi to wannan shi ya bada zakka amma duk wanda ya jinkirta ta sai da aka kawo aka dawo daga idi manzon Allah ya ce ba zakka ba ce ta hudda kai sadaka ce kawai daga cikin sadakoki don haka haƙƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala kafin ka tafi sallar idi ake buƙatar ka bayar da ita saboda menene hikima so ake talakawa da miskinai a wadatar da su a wannan yini su ma su zauna a yi tarayya da su a cikin farin ciki da murna dangane da ranar sallah ba a bukatar cewa su ma a rannan su ringa kewayawa suna bara a wadatar da su dangane da abin da za su yi abinci da shi sannan kuma ita wannan zakka za a iya ɗaukan ta mutum ɗaya a raba ma miskini ko da ya kai goma a ɗan tsakura musu sannan za a iya haɗa ta mutum goma ko mutum hamsin ko mutum ɗari a ba miskini guda don haka dai wanda ya cancanta ya karbi zakka shi ake ba ba maganar cewa ba malamin da ya muku sallar asham gidan shi za a tura a tattara masa wannan zakka kamar yadda al'ada ce ta yaɗu a irin ƙasashen mu nan mabukaci shi ake ba idan ya kasance kuma mabukacin makusancinka ne to wannan kuma shi ya fi cancanta ka ɗauka ka ba na kusa da kai wanda yake talaka miskini shi ya fi cancanta ka ɗauka ka ba قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في تأجيل الزكاة malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na gaggauta zakka kafin lokacinta ma'ana kai ne ka saba a duk wata a duk shekara kana fitar da zakka a watan rajab misali to ba laifi za ka iya gaggauto ta kafin lokacinta in ma da wata biyu ko wata uku ko sama da haka musamman in ya kasance jama'a suna cikin bukata to ana buƙatar mawadata kafin lokacin fitar da zakkarsu su yi kokari su lissafa dukiya su fitar da haƙƙin Allah a gabatar da shi ga waɗanda suke mabukata to wannan babi za mu ga me yake bayani shine halaccin gaggauto da zakka kafin lokacin ta ma'ana mutum ya lissafa dukiyar shi ya hudda kafin shekara ta cika قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الإمام الدارمي صاحب المسند قال أخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن قتيبة عن هجية بن عدي عن علي هو بن أبي طالب أن العباس رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأجيل صدقته قبل أن تهل فرخص له في ذلك قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل هو ابن أبي يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن حجر عن هجر العدوي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام قال وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى لا أعرف حديث تعجيل الزكاة من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار إلا من هذا الوجه وحديث إسماعيل بن زكريا عن الحجاج إندي أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار وقد روي هذا الحديث عن الحكم بن قتيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وقد اختلف أهل العلم في تأجيل الزكاة قبل محلها فرأى طائفة من أهل العلم ألا يؤجلها وبه يقول سفيان الثوري قال أحب إلي, أحب إلي ألا يعجلها وقال أكثر أهل العلم إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق wato aliyu dan abi talib Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle amina al-abbas ibnu abdul muttalib ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama izinin ya gaggauta zakar shi kafin lokacin teni farakkasa lahu fi zalik manzon Allah ya ce masa ba laifi zaka iya gaggauta ta ma'ana manzon Allah ya bashi izini ya ce kana iya gaggauta ta an gane ko wannan rangwame da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ma amminsa al-Abbas ma'ana zai iya lissafa dukiyar shi ya fitar da zakka kafin lokacin tiyi wannan dalili ne wanda ke nuna cewa ya halatta musulmi wanda Allah ya wadatar da shi kafin lokacin zakka ya lissafa dukiyar shi ya fitar da zakka don haka malamai suka ce duk lokacin da ya kasance jama'a suna cikin tsananin bukata to shugaba zai iya bin mawadata ya ce musu ku yi ƙoƙari ku lissafa kowa iya abin da yake kan shi na haƙƙin Allah ya kawo a taimaka ma waɗanda suke mabukata don haka malamai sai suka gina cewa da wata biyu zuwa wata uku ba laifi mai dukiya zai iya lissafa dukiyarsa sai ya gabato da abin da yake na haƙƙin Allah to don haka wannan shine dalili kuma dalili ne wanda yake tabbatacce ingantacce wanda yake nuna mana halaccin gaggauto da zakka a wannan riwaya ta biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga Umar wannan kwa sababin haka wato Umar manzon Allah ya tura shi wajen mawadata domin ya tattaro masa zakka Umar ya je yayi tsaye a wajen Al-Abbas ibn Abdul Muttalib Al-Abbas sai ya kausasa masa halishi umar ya dawo ya faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sai yake ba umar uzuri ya ce masa inna kada a kazna zakatar abbas ya amala awwalin al'am manzan Allah ya ce shi abbas wato mun karɓi zakar shi wato ta shekara ta farko ga waccan shekara ma'ana ta shekara biyu aka amsa a wajen shi an gane ko aka amshi ta wannan shekara kuma aka amshi ta shekara ta gaba to wannan kasancewar shine babban dalili akan haka ya halatta musulmi ya gaggauto da zakka wato kafin lokacin ta yi to a nan ina idan aka samu wata riba aka fa'idanci wani wannan abin da ya karu shi mahallu sai in lokacin ya cika in dai ba bayan lokacin ya riga ya wuce ba misali yanzu kafin lokacin zakkar ka yi da wata uku sai ka lissafa ka fudda zakka sannan kafin cikar shekara akwai wata dukiyar ka sai ya kasance an samu wata riba wannan riba sai ka hada ta da asalin uwar sai ka dan lissafa sai ka fudda mata zakka sannan kuma sai a kori shekara ta gaba amma in bayan lokacin zakka ya riga ya wuce ka fa'idanci wata dukiya sai dai a kori shekara ta gaba an gane ku domin shi wannan rangwame ne aka ma muminai za su iya gaggautowa kafin lokacin musamman idan ana da bukata amma kuma dole ne kuma ka rike lissafin lokacin da kake fitar da zakka ba wannan lokacin da ka gaggauto da ita kuma shi za ka ɗauki lissafi a kan shi shine malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga abdullahi dan abbas allah ya kara musu yarda wato wanda zai iya zama a karkashin baban wanda ke nuna halaccin gaggauta zakka kafin lokacinta malam yake cewa hadisi na gaggauta wato zakka yake cewa ban san shi ba ta hanyar wato isra'il daga hajjaji ibn dinar sai ta wannan fuska kawai a kewaya a kewaya kadai wannan ita ce hanya daya daya riwaya ta Isra'il ibn Abi Yunus daga Hajjaj ibn Dinar ma'ana a maganar gaggauta zakka don haka hadisin malam yana ishara cewa hadisi ne wanda yake gari a takaice dai hadisi ne sahihi garaba kenan ya ake nihi garaba nasibiya sai ce hadisin Isma'il ibn Zakariya عن الحجاج سيتي اندي أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار wato wannan kenan riwaya ta biyu malam ya ce ta fi inganci wato a waje na sama da waccan riwaya ta isra'il wato daga hajjaj kenan waccan riwaya ta farko ta isma'il ibn zakariya daga hajjaj ibn dinar ta fi wannan riwaya ta biyu inganci a wajen malam kenan tunda ta ta fi inganci kenan ɗayar ma ingantacciya ce an gane ko ba yana nihin cewa ya raunana ba amma wannan ta farko ta fi inganci a wajensa sama da wannan wato riwaya ta biyu saboda kasancewar ita wannan riwaya ta biyu a kewaya a kewaya wato kawai kasancewar wannan shine kadai wanda yake marwaicin sannan kuma shi ne sai yake cewa an rawaito wannan hadisi daga alhakam ibn utaiba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mursalan ma'ana a matsayin cewa hadisi mursal domin shi alhakam wato ba sahabi bane ba amma ya ɗaukaka hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane sai yake cewa malamai sun yi saɓani dangane da halaccin gaggauto da zakka kafin lokacinta wasu jama'a daga cikin malamai suna ganin cewa bai dacewa mai dukiya ya gaggauta fitar da zakka kafin lokacinta wanda suka tafi akan haka ko akwai irin su Sufyan ibn Sa'id al-Thawri kuma sannan fada ce ta al-Imam Malik Allah ya ji kansa duk su suna ganin bayya halatta kafin lokaci yayi wato ka gaggauto da zakka an gane ko suka ce ai abu ne bai zama ba wajibi a kanka kuma ka gaggauto shi suka ce wannan ai tamkar yin sallah ne kafin shigar lokacinta duk da cewa a irin hujjojinsu malamai ba su sallama musu ba sun ba su amsa cewa mallakar nisabi wannan shi yake nuna cewa ashe tuntuni zakka ta riga ta zama wajibi a kanka idan ka gaggauto ta kafin lokaci ya cika kenan wannan tamkar ka yi sallah ne a farkon lokacinta an gane ko tamkar kayi sallah ne wato a farkon lokacinta don haka dai a takaice magana mafi rinjaye ya halatta mutum ya gaggauta zakka kafin lokacinta domin wannan shine ke akwai dalili tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka shine yace wa qala aktharu ahli ilmi shine sufyan yake cewa ahabbu ilayya Allah yu'ajjilaha abinda na fi so kar mutum ya gaggauta zakka ya bari har lokacin ta sai ce wa qala aktharu ahli ilmi mafi yawan malamai suka ce in ajjalaha qabla mahalliha idan mutum ya gaggauta fitar da zakka kafin lokacinta ajiza atanhu wannan zakka da yi ta yi wa bihi yaqulu shafi'i al-imamu shafi'i akan wannan fada yake haka al-imamu ahmad haka ishaq ibn ibrahim ibn rahuya gaba ɗayansu akan wannan fada suke haka kuma malaman hanafiya su ma akan haka suke kafin shekara ta cika ya halatta mutum ya lissafa dukiya ya fitar da zakka ya bada ta ga waɗanda suke mabukata mun gane alaƙar wannan kuma musamman kana da wani uzuri misali akwai tafiya da za ka yi a matsayinka na mawadaci da sauransu tafiyar da in ka yi za ka ɗau wani lokaci wanda kafin ka zo lokacin zakkar ka yayi misali yanzu mutumin da yake son ya tafi haji wanda aikin haji a kaɗan ana kwashe kusan wata guda ko za ka tafi wata ƙasa misali sannan kuma ga lokacin zakarka yayi wanda ya zo daidai da lokacin zakarka to wannan ba laifi kafin lokacin yayi sai ka lissafa dukiyarka ka fitar da zakka in ya so in lokacin tafiya yayi ayi tafiya wannan shi yafi akan ka jinkirta fitar da zakka cewa sai ka dawo babu ma ja'a fi nahyi anil mas'ala wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na hani game da yin roƙo an gane ko lafazin mas'ala a nan shine roƙo kenan wanda a ƙarƙashin roƙo bara ta shiga ga wanda bai cancanci ba yayi bara domin in baka cancanci ka yi bara in ka yi bara da kai da maroƙi duk ɗaya kuke an gane wanda yana da halin da zai je sana'a kuma ya yin sana'a ya riga roƙon jama'a shine za mu ga menene hukuncin shi anan qala haddathana hannad huwa ibn sari abu sari qala haddathana abu al-ahwas an bayan ibn bishr an qais ibn abi hazim an abi hurairah radiyallahu anhu annahu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغدو أحدكم فيهتطب على ظهره فيتصدق منه فيستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك فإن اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تقول قال وفي الباب عن حكيم بن هزام وأبي سعيد الخدري والزبير بن العوام وعطية السعدي وعبد الله بن مسعود ومسعود بن عمرو وابن عباس وثوبان وزياد بن الحارث حارث السدائي وأنس وهبشي بن جنادة وقبيصة بن مخارق وسمرة وابن عمر رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح غريب يستغرب من حديث بيان عن قيس قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن أمير عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب قال قال رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح abu huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa la an yabduwa ahadukum fa yahtabiba ala bahrihi fa yatasaddaqa minhu manzon Allah yake cewa lalle ɗayan wato da zai yi sammako ya fita bayan gari ya je ya yi itace lafazin fayhatabib ma'akuzin ne min alhabab idan aka ce alhabab shine wato faskaren icce ɗayan ku da zai yi sammako ya fita daji ya je ya yi itace ala baharihi ya ɗoro a gadon bayansa ya shigo gari ya sayar da shi idan ya sayar da shi fa ya tasaddaka minhu ya ɗau wani abu daga cikin wannan kuɗaɗe ya yi sadaka fayasta gani bihi anin nas kuma ya wadatu da abin da ya rage ma'ana dangane da roƙon mutane ma'ana ka je ka yo itace ka saida ka biya bukatun ka dan abin da ya rage ka dauka kai sadaka manzon Allah ya ce khairul lahu min an yas'ala rajulan yace wallahi shi ya fiye masa alkhairi da zai je ya roki wani manzon Allah ya ce wanda ya roƙan a abahu aw mana'ahu zalim ya bashi ko kuma ya hana shi ko da za a baka ka je ka yo icce ka zo ka saida manzon Allah ya ce shi ya fi alkhairi ka je ka roki wani sawa'an ya baka ko ya hana ka me yasa sai manzon Allah ya ce fa innal yadal uliya khairu min al yadis sufula domin hannu madaukaki manzon Allah ya ce shi yafi alkhairi a wajen Allah sama da hannu wanda yake makaskanci hannu madaukaki shine hannun da ke bayarwa hannu wanda yake makaskanci shine wanda yake mai karba manzon Allah sai ya ce wabda abi man ta'ul amma ka fara da wanda kake daukan dawainiyar shi ma'ana in sadaka za ka yi to farkon wanda za ka yi sadaka shine ga iyalinka domin duk abin da za ka ciyar da iyalinka sadaka ne su ne farkon waɗanda suka zama wajibi a kanka an gane ko a takaice wannan hadisi ne yake nuna mana mumini ya kiyaye mutuncinsa komin kankantar sana'a ya ce ya yi tafiye masa ya zamanto dan maula ya fita daga nan ya shiga nan ya fita nan ya hudda wannan gefe ya roƙe shi dala biyar dala ashirin dala talatin yau gari ya yi mai ake cewa ya ɗaure to ka je ka nemi sana'a ko mun ƙanƙantanta wallahi ta fi alkhairi akan cewa ka mai da roƙon jama'a cewa shine sana'arka saboda roƙo musiba ne kamar yadda hadisi ne sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana cewa mai roƙon jama'a ba tare da ya cancanta bai yi roƙo maza Allah yake cewa garoshin wutar jahannama ne yake roko in ma ya yawaita ma kansa ko kuma ya kankanta dai tashi ta rage shi dai manzon Allah ya isa iya abinda mutum yake roka duk abinda za a baka to garoshin wutar jahannama ne wanda kuma hadisi ne sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana alamar yanda ake gane dan roko a gobe kiyama shine zai tashi kwarangwal fuska sai kashi ba nama wannan sifar wanda yake roƙon jama'a haka zai tashi a gobe kiyama sawa'a roƙo haka ko kuma ya zamanto maula kawai haka mutum sai dai ya bibiyi mutane yana musu maula ko kuma ya zamanto mutumin da zai ringa kewayawa yana bara alhali shi kuma yana da wadata ko kuma yana da karfin da zai je yi sana'a to babbar alamarsa wadda za a gane shi a ranar kiyama shine zai tashi kwarangwal fuska kawai sai kashi ba na ba wal iyadu billah to dan haka anan shine manzon Allah ya ce mana ɗayan ku da zai yi jijjihi ya je ya yo itace ya doro a gadon bayansa ya kawo ya saida ya biya bukatunsa abin da ya rage ya yi sadaka manzon Allah ya ce wallahi shi ya fiye masa alkhairi da zai roki daidai da mutum ɗaya sawa'an ya bashi ko ya hana shi don haka shi fa musulunci bai gaji ba zaman banza a tsari wanda yake na musulunci inda za mu jajirce to wallahi sai mun fi waɗanda ake cewa a yau su suka sa duniya gaba wanda kawai ba dare ba rana cikin aiki suke shinuwa sai mun fi su zagewa akan ayyuka saboda shi musulunci bai gada ma ba mumini zaman banza duk abin da kake ka tsaya ka nemi duniya sannan kuma ka ba da wasu lokata domin neman lahirarka bambancinmu da su su duniya kawai ita ce gayarsu to mu kuma kasancewar lahira ita ce gayarin don haka dole ne mumini ya ba da lokacinsa yadda zai nemi abin da zai kare mutuncinsa ya biya bukatun shi da ɗan abin da zai zame masa guziri a gobe kiyama sannan ya keɓanci wasu lokata kuma domin bauta ma ubangijinsa tabaraka wa ta'ala shine a ƙarshen suratu shar ubangiji ta'ala yake ce mana fa'iza faragta fansa wa ila rabbika fargab fa'iza faragta malamai suka ce idan ka gama sha'aninka na al'amarin duniya ma'ana duk wani kai kawo ka taso daga wurin aiki ko wata sana'arka da duk wani mahalli wanda yake na nema ubangiji ta'ala ya ce fansab wato kaɗan wahala ma'ana kaɗan dukuba ka dukuba akan bauta ma ubangijinka shine ya ce wa ila rabbika fargab zuwa ga abin da ke wajen ubangijinka kai kwaɗayi shine samun aljanna an gane ku wannan shine iya tafsirin da malamai suka ma wannan aya ba maganar cewa in ka gama sallah fansab ka dan wahala wa ila rabbika fargab ku daga hannu ku yi addu'a ta jami'i ba shi ake nihi ba fa iza faragata in ka gama rataye ratayen ka na duniya da duk wasu al'amuran ka na kai kawo fansab ma'khuzun ne minan nasab ma'ana ka dan wahala shine mici Allah yake fada a can zalika bi annahum la yusibuhum ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله لفترس لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين سيجي فإذا فرغت إن كاغم لمرن كودن دسكين دنيا fansab wato ka ɗan wahala a ina za ka wahala akan ayyuka na ibada ka ɗan ba da iya ƙoƙarinka wa ila rabbi ka fargab zuwa ga abin da ke wajen ubangijinka na aljanna ka yi kwaɗai shine ubangiji ta'ala a cin yace mana wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya dan haka dai a takaice shi mumini daraja gare shi karamci gare shi a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala da yan uwansa muminai me yasa Allah ya tushe mana wannan kofa mutumin da yake da halin sana'a aka haramta masa yi roko saboda kasancewar shi mumini ba a bukatar ya wulakanta kanshi ya kaskanta kanshi kuma shi musulunci bai gada ma al'umma zaman banza kowa so ake a tashi ya yi kazar-kazar ya dan yi kokari iya kokarin sai ya nemi halakkin shi idan baka sana'a ya za a ka kiyaye halakkin ka duk abin da ya zo maka da hannu biyu za ka karba ba maganar bincike ba maganar bincike kuma duk wani ta'addanci a iya yi da kai in dan a samu saboda me yasa baka da wata sana'a wadda zaka wadatar da kanka to don haka anan manzon Allah ya nuna mana ɗayan ku da zai dau igiyar sai je bayan gari ya yi itace ya duro a gadon bayansa dan karka ce ban da jakin da zan lauto manzon Allah ya ce a gadon bayan ka ka lauto shi manzon Allah ya ce ka zo ka sai da wannan icci ka biya bukatunka ka dau abin da ya rage kai sadaka wanda daman ɗabi'a ce ta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in sun ci sun sha abin da ya rage to suna kokarin gabatar da shi ga mabukaci domin su iske shi a gobe kiyama manzo Allah ya ce masa shi ya fi alkhairi ya zamanto ka hudda wani gefe ka roke shi ya baka ko ya hana ka manzo Allah ya ce ka je ka nema da kanka shi ya fi wanda kuma da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kar mu manta kamar yadda bayani ya gabata waɗannan sahabbai wanda ake kiransu ahalus suffa waɗanda sojojin musulunci ne wanda aka tare su suka yi sansani a nan gaban masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da wata katuwar rumfa wanda galibin su talakawa ne waɗanda suke muhajirun ba su da kuɗaɗen da za su ringa saye da sayarwa su juya amma iya abin da yake aikinsu in gari ya waye itace suke zuwa siyo a bayan gari a madina su kawo su saida su suke ɗauko ruwa su cika gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bayan sun biya bukatunsu su zo su dukufa akan karatun alkur'ani da duk wasu ayyuka na ibada a cikin dare su ne kuma idan jihadi ya tashi kuma su ne a sahun gaba wanda kuma hadisi ya gabata a darasinmu na bukari sahabin da yake cewa da aya ta sadaka ta sauka ya ce wallahi da ku muke yi a gadon bayanmu a biya mu idan mun ci mun sha abin da ya rage mu yi sadaka da shi to sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi da ku sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya yi itace ya tseda to mu zai hana mu yi wata sana'a ko mun kankantar ta don haka ita sana'a Allah ya sanya albarka a cikinta wallahi ko mun kankantar sana'a ta fi alkhairi ka zamanto dan maula saboda ba wanda zai ce ka je ka tsaya masa saboda in ka je ka tsaya mutum zai iya wulakanta ka duk abin da ya ga dama zai iya yi da kai kuma in ya riga ya baka ya zama sirkinka duk abin da ya ga dama yana iya yi akan kan yasa saboda yana da abin da zai iya gora maka to don haka shine anan manzon Allah ya ce mana hannu maɗaukaki ya fi hannu wanda yake makaskanci sai ce amma wabu da abi man ta'ul in sadaka ma za ka yi ka fara da wanda kake ɗaukan ɗawainiyar su bi man ta'ul ai bi man tamul wanda kake ɗaukan ɗawainiyar shi da wahalarsa an gane ko ma'ana iyalinka shine malamin yin ishara a wannan babi akwai hadisai masu yawa akwai hadisin hakim ibn hizam akwai na abu sa'id al-khudri akwai na zubair ibn al-awwam akwai na adiya as-sa'di akwai na abdullahi dan mas'ud akwai na mas'ud ibn amr da abdullahi dan abbas da sauban da ziyad ibn al-haris as-sudai da anas da hushi ibn junada da kabisa ibn mukhari da samura da ibn umar wanda kowane hadisin zai iya zama a karkashin baba wannan nuni ne malam yake maimakon a zo da duk hadisan to littafi zai yi tsawo amma kenan an maka ishara me ya rage naka ya rage kenan kana iya zuwa ka neme su ka tattara su gu daya shine malam ya ce hadisin abu huraira hadisi ne kyaukyawa ingantacce hadisi ne kuma garib amma garaba nasibiya ta hanyar wato bayan daga kais shi kadai bayan ya kadai ta da riwayar hadisin ta kais ma'ana duk a kewaya a kewaya inda wannan riwaya ce to za a zo kan bayani shi kuma daga kais kenan hadisi ne garib amma garaba nasibiya amma a takaice hadisi ne sahihi wanda ke nuna mana mutum ya je ya sana'a ko mun kankanta ta yafi alkhairi ya zaman dan roko wannan hadisi na biyu na samura ibn jundub wanda yana daga cikin wanda malam ya ishara ne yake cewa wa samura wa ibn umar to nan shine sai zo mana da hadisin samura samura ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace innal mas'alata kaddun yakuddu biha ar-rajulu wajha manzon Allah yace lalle shi fa roko manzon Allah ya ce wahala ce wadda mutum yake wahalatar da fuskarsa ma'ana yake zubar da mutuncinsa an gane ko zubar da mutunci duk wanda zai yi roko sai kaga yana duke-duke yana sunkuye sunkuye yana kashe murya da sauransu wannan kuma duk zubar da mutunci ne shine ma'anar alkad ma'ana wahala tare da cewa akwai riwayar da take daukan ma'anar yago ne mutum yake yagon fuskarsa akwai riwayar da ta zo cikin sunan abi daud kaduhun yakduhu biha ar-rajul wajha illa kasancewar al-kadhu da al-kad duka ma'anar su daya domin lafazin al-kadhu shine wahala kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kaduhan famulaki an gane wanda shi kuma lafazin alkaddu asali an ciro shi ne daga alkudiya idan aka ce alkudiya wato wani dutse ne wanda ake ce masa lauye diga wanda mai yasar rijiya in ya kai wannan dutsen yayi yayi idan ya buga sai dai wata yar wuta ta tashi diga sai ta lauye to don haka wahala abinda kafin ka same shi sai ka sha wahala shine ake amfani da lafazin alkad ma'ana abinda ake nihi a nan wulakanta kansa ne yake zubar da mutuncinsa ne yake manzo Allah ya tuge ya ce illa an yas'ala ar-rajul sultana sai dai idan shugaba ne fa zaka roka shi wannan ba laifi in ka cancanci kai roko to shugaba dan ka roke shi a dau wani abu a cikin baitul mali a baka ko aljihun shi ya dauka ya baka to wannan shi ba laifi amma ka tabbatar da cewa kana da bukatar ka cancanta kai roƙon sai yake cewa aufi amrin labudda minhu ko kuma game da wani al'amari wanda ban makawa ma'ana kana da haƙƙi haƙƙinka ne to wannan ba laifi za ka iya zuwa ka je ka yi roƙo a baka ko kuma kasancewar anan wata musiba ta same ka ka samu karaya ta tattalin arziki to a irin wannan ba laifi wanda kar mu manta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a darasin mu na bulugul maram mun wuce da hadisin da yake nuna mana roƙo bai ya halatta sai ga mutum hudu daga cikinsu manzon Allah ya ce mutumin da yake mawadaci da yana da abin juyawa ya samu karaya ta tattalin arziki aka samu mutum uku masu hankali daga cikin jama'ar da yake tare da su suka lura da cewa wana fa ya shiga mawuyacin hali wana fa ya shiga cikin mawuyacin hali to in ya ji wannan kalima kusan mutum biyu zuwa uku sun faɗa to ya halatta zai roƙo zai iya bin abokan arziki su dan taimaka masa a hada masa jari ya sake ci gaba da juyawa ko kuma mutumin da ya sayi kaya wata musiba ta fada kayan ya samu asara ko ya sayi 'ya'yan itace ma'ana ja'iha ita ce musiba ta hallaka wannan 'ya'yan itace ko kuma ka sayo kaya an kama to wannan ya halatta mutum ya roƙo a nan a taimaka masa ko ya kasance mutum ya ɗauki wani nauyi misali a nan diya ce wasu sun yi rikici kai ka ɗauki nauyin kace kai ka biya kuma bakka da halin biya dan ka kashe wuta kace kai ka ɗauka to ya halatta ka yi roƙo ka haɗa wannan abin da ka ɗau nauyi ka biya an gane ko ko mutumin da ya zamanto mabukaci ne bayyada cin yau bayyada na gobe kuma bayyada halin yin sana'a to wannan shi ya halatta yin roƙo bakin iya gwargwadon abin da zai biya bukatun shi amma mafi yawan jama'a sun mai da roƙo matsayin sana'a ce wanda kar mu manta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda kare mutuncinsu hadisi ne sahihi bulala ɗayan su za ta faɗi daga kan raƙumi ta faɗo ƙasa amma ba zai ce ba wani ɗauko ba zai durƙusar da raƙumi ya sauka ya ɗauko bulala shi sannan kuma ya koma ya hau dan dai kar ya zubar da mutuncinsa wanda kuka ce wani mai komai sabon maza Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa haka don haka mafi yawa sahabban manzon Allah na su cewa na imin kaza bai taso ba sai dai kai ka kama bulala za ta faɗo daga kan rakumi mutum ya durƙusar da rakumi wanda ce mai komo ma ba wani abu ne ba amma saboda kare mutunci mutum zai durƙusar da rakumin shi ya sauka ya ɗauko bulalar kuma ya koma ya hau don haka dai abin da ake buƙatar musulmi ya mutunta kanshi ya darjanta kanshi malam yake cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce da shi muka zo karshen wannan babi na zakka illa kasancewar muna da faɗakarwa ɗaya dangane da wani abu wanda yi daidai da lokaci a yau dai muna talatin da ɗaya wato ga watan uku shine watan mars idan allah ya kai mu gobe kenan ɗaya ga watan abril wanda kasancewar akwai wata ɗabi'a ta maguzanci ta kafirci wadda turawan mulkin mallaka na faransa suka gada mana shine wani wasa da ake wanda ake kiran shi wai wasan dabril wanda wani shaidani ake samu ya kantara wata karya ta rikitar da mutane sai an nemi abin da zai iya rikitar da mutane ya dimautar da su wanda kudu da arewa gabas da yamma da radiyo da talabijin wannan karya sai ta kewaye ko'ina wanda kasancewar karmu manta ya gabata nan kusa a darasinmu na Bukhari a cikin kitabul jana'iz wanda dogon hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan aka wayi gari sai ya tambayi sahabbai waye mafalki a cikin ku wanda yayi mafalki ya fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya fassara masa iya abin da yake na mafalkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka wayi gari ya tambayi sahabbai waye mafarki a cikin ku ba wanda yace yayi manzo Allah ya ce tuni jiya na yi mafarki mafarkin da yayi wasu mala'iku biyu suka zo suka kama shi suka kama hannunsa suka ringa yawo da shi a cikin wata duniya ta daban an gane dokar daji ko kuma suka hau sama da shi ko kuma suka je kudus da shi kamar yadda yake cikin riwayar to wanda ya ga wasu abubuwa na al'ajibba wanda daga cikin abubuwan da ya gani abu na farko manzon Allah ya ce sai muka isa ga wani mutum wannan mutum da muka iske shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an gane ko na biyun su ne ba na farkon ba tukun na biyun manzon Allah ya ce muka tarar da shi akwai wata kugiya a hannunsa shine ake kira da kallo idan aka ce kallo wato ita ce irin kugiya wanda a mahauta in an fiɗe dabba ake rataye ta a jikin wanda dai ba abin da zai baka misalin ta sai fatsa irin wadda ake kama kifi wannan kallo bikin manzon Allah ya ce wannan akwai wani wanda yake a kan shi shi mutumin yana zaune idan ya sanya wannan kallo bikin a nan bangaren mukamukin shi na dama idan ya ja sai ya tsago wannan kin sai ya kawo keya idan ya farka ya kawo keya kafin ya koma hagun ya kamo shi ma ya farka sannan wannan ya koma sannan in ya gama bangaren hagum hallu sai ya dawo damar ta koma kamar yadda take hallu sai ya sanya sai ya farka yana ta masa wannan azaba manzon Allah ya ce wannan kwamine ne suka ce wuce mu je wuce mu je ba yanzu ba wanda a ƙarshe dai da za su rabu suka ce to za mu baka labarin duk waɗannan abubuwa da ka gani na mamaki suka ce masa mutumin nan da ka ga wanda yake sanya wannan ake sanya wannan kugiya ake farka masa mukamiki har zuwa keya dama da hauni suka ce masa mutum ne wanda yake ba da labari labari na karya a ɗau wannan labari sai ya haɗa sasanni in ma sasannin gari ko sasannin duniya ko ma ina ne suka ce masa wannan ita ce azabar da Allah ya tanada masa da zaran ya mutu an shigar da shi kabarinsa to azabar da za a yi ta masa har zuwa ranar kiyama kalima ɗaya ce fa zai yi ta ƙarya wadda za a ɗauke ta ta haɗa sasanni to amma ga iya azabar da za a ringa masa ana farka mukamukin idan ya koma a sake farkawa tun daga ran da ya mutu har zuwa kiyama ita ce azabar da za a yi masa wannan kaɗan daga cikin azaba wadda Allah ya tana dama makaryaci to don haka irin waɗannan abubuwa mu jama'a ta musulmi ba ɗabi'ar mu bace ba ba ɗabi'ar mu bace ɗabi'a ce ta kafirai ta arna musulunci ba wasa a cikin shi ƙarya batta halatta ko da wasa ne bai ya halatta don haka Allah ya sa mu gane da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك